To da farko ina son in san wane ne Haruna Cizo.
Masha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. To, ni dai suna na Haruna. Amma mutanen gari sun fi kirana da Haruna Cizo.
Ka ce mu mun fi kiranka da Haruna Cizo.
Wa idan ka ce mun Haruna zan iya shiru irin ba ma da ni kake ba amma da ka ce mun Cizo zan wani ce na'am na'am na'am.
Ai, ai, ai, eh, kai ka ce ka ce Usman Hen ce, ai, ashe da ni yake a kabara na me
haka ne eh shi suna linzami to wannan ne zama linzamu mu
to ni dai asali na dai gaskiya an haife ni a cikin garin Zaria bayan ina cikin garin Zazzau ina wani shekara takwas ko tara ne ban san na manta an dauke ni an bai da kanin babana a cikin garin Kano a can ne karatu na a can ne girma har na kai wasu 'yan shekaru a can na kai wani shekara goma sha biyar ban ma koma Zaria ba daga baya kuma na koma Zaria yawwa a fage na girma a fagen ma a fage d a fage d1 d2 akwai d2 akwai d1 yawwa to ni a fage d2 ne girma baba na dan fage ne gida ka je
a haba da Allah a baba na fage girma inda ka san Sama'ila mai omo to layin can wani layin kace wannan ka to gidan Sama'ila mai omo to kakana kenan
na san nama da can wani gidan gardi da kuɗi sosai na gane ka ce kuma shi an fage ne a dan fage ne babanmu gaba da baya eh to kaga kuwa wai inda sani ya gaba ta sha ruwa ta baya ma kawai ta sha anan nan ma za ta da sosai to bayan na gama karatu na a cikin a cikin garin Kano a nan a wannan lokacin na zo na ci gaba da harkokin waƙe waƙe na ko in ce a lokacin ne na fara harkan fim domin tun a Kano kasan Kano ne nan ne asalin abubuwan da suke nan na fara ina ina zuwa training wani ma'azin boss ina zuwa training a wasu a cikin kwakwasha na cikin su garkuwa ina zuwa wajen su amma sai zuwa tare da nan kenan haka da sauransu domin a wannan zamanin muna zuwa kwallon kuma an hana mu kwallon sai mata su gidan malamai dan duk wanda ya san an fage gidan duk wanda ya gani aka ga yana kwallon karya mana kafa haka babu mai bada umarni karya mutum kafa
kuma ka je gidan ka san gidan shi waruna ne ina san gidan shi waruna dole ne ba
to dole dole dole ba za ka yi kwalla ba
Kagani, muka je amma in ka gaba yana bulalan da ake mana ko akan kwallo sai kai mamaki yana hakura ko da kuma.
Ajiyar ban za ta harba ka Germany.
Na na koma tanis daga tanis muna nan muna rama muna tanis muna ina ne in za a yi biki gidan suna a kira mu yi tanis mu yi tsalle tsalle.
Ya ba bala ga baka kai.
Kamara, a'a ai da haka ne ana nan bacci da dawo Kaduna da zama dan shiga makaranta a gate na tibar karatuna daga baya nan kuma na gama secondary school dina daga nan sai na shiga harkar wake-wake. Kanan, ta shiga mai harkar saboda in ka san ita ta rayuwa ne idan ka taso idan ka taso ka ga iyayen ka ba su da shi to ya kamata ka yi kokari ba da taimaka musu. Tunda su ma sun tafi. Tunda wani na shiga cikin gari ina harkar waka ina fim muna yawo da tsada iya zango su alinu duk inda ka sani ka kalli fina-finai da dama ka za ka gani ina rawa ko ka gani ina ina ina an dan dan nuno ne sun daya sun biyu haka ko ka ga an cizo a kwarto ko a barawo iya nan za a ci aleka can aleko nan yawwa daga wannan lokacin muna nan muna bige-bige Allah ubangiji ya kai na Abuja na bude gidan kallon kwallo na a gidan a nan Abuja to bayan wannan tafiya da na Abuja fa to na kuma yawa ba don kuma su yadda suka ga Allah ya ɗauki ne ya bani wani baiwa ana buɗe gidan kallon kwallo yau gidan kallon kwallo ake biya na an samu kuɗi na ina dan taimakawa iyaye na ina taimakawa kaina to a wani lokacin mutane da dama suka sa ido a kaina da sauransu irin ba ba wai kai a matsayin ka na bahaushe ba za a baka damar da za ka yi a rashi ai mutanen mu sai hankali sai ina ai akwai da yake san akwai gwari gwari su ne suke asalin wannan abubuwan to ni kuma bahaushe jinin mai haɗe da sarki ka san kan in ka iya zama da mutane ko ina ma sai ka je sosai to ba mu yanzu muna kasashen duniya bane wasu kasashen da ba namu ba kuma lafiya to yanzu ga shi kana America shi zo gani ina nan Europe ina sosai
to haka rayuwa take to jama'a ko dai yaji irin kaɗan daga cikin tarihin rayuwa ta in kuma kana so ka san wani abu za ka iya tambaya na a'a ya aka ko wani abu da sauran ina jin ka abin da nake abin da nake so na ji ka dan taɓa faɗa kace yo mu a ga wani duniyar nan mu da muka muka muka tafi turai ta ruwa ba karewa dan sallan dan sallan zo bakin madam yawa nan nake so abin da ke faruwa a wannan lokacin kaga na ban dalilin bari na Najeriya da farko dai kaga Allah ba za ku yi ba mun taso a Najeriya gwamnatin mu dan ce bata san darajar mu bata san amfanin mu ba ai harin sai du'ai yau yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ƙara mana Najeriya kuma ta so sai kashe mutane ake a lokacin da na Najeriya na bar Najeriya a 2014 sana oh 14 2014 mana shekara ɗaya tsakanin mu ni 15 na bar Najeriya
to wallahi ni kuma 14 na bar Najeriya saboda na kashe mutane ana ta kashe mutane ba gaira ba dalili to nace ba za ga ba za a yi haka da ni ba ko wanda tattara ina ina na gana gaji da Najeriya yana so karfin Sudan to hanyar da ake bi a tafi Sudan yan boko haram su ashe rufe hanya sun kama kayan karago suke mutane domin kuma daga mun kama hanya sai aka gaya mana ai ba hanya ba an rike ma a ne to wani lokacin dan da kai baya dama ka yi niyan ka samu wasu kamar ka ce biza ga kasar da za ni ko kawai irin bari mu je sai inda ta yi
wallahi wallahi a lokacin da na yi try ina so zan tafi Sudan ta jirgin sama abin ya fassara ka gane muka je muka bada kuɗi aka ce mai kuɗin Sudan Sudan ma Sudan ma kawai kenan Sudan ma fa kenan Afirka manya ni kawai Najeriya kawai ni in ban Najeriya na ga kawai ba na so haka nan kawai ana kashe in ka gama da kai ma akai eh mana haka nan zaka je ban guda 20 a tashi a Kano gaskiya akan mi haka kawai gaskiya an yi an yi fitina
shi ne kawai ce to bari gani bari in tafi wani wajen je in huta ko na samu kwanciyar hankali tun da gidan kallon kwallo na ma haka bala'i ya yi yawa ga kuɗi na an cinye mu kowane ce to mutane da wani kai ana cewa tuma da shi cizo haka ba hanya muka je can an rufe hanya sai muka haɗe da wasu suka ce ba mu tafi Nijar a yi mu je Nijar da nan zuwa Nijar ba nisa jamhuriyar Nijar
shi ne nan muka kama hanya za mu tafi Nijar to hanya zuwa Nijar muna zuwa muka haɗe da wasu mutane can muka zauna muka yi sati ɗaya a Nijar bayan mun yi sati ɗaya muka ƙara haɗuwa da wasu mutane suka ce ana zuwa Libya mu tafi Libya kawai to libya kuma yake tunanin a sai wannan sai wani guy yake cewa ai yake cewa ai kada mu je libya
eh lokacin ka san ana ta samun matsalar ana kama mutanen afirka din nan a libya ana walakanta su yawwa ana kuma yaki da sauransu da ce kai najeriya ma yaki yake malam mu je kawai allah ka za mu tattar da mu je mu mutane
kudin balarabe ya kare ya ce
re re re
wannan ne a haka to ni na ɗauka ka gane na ɗauka idan za a tafi Libya ana wa wata Black Zeros ne a zauna a cikin kwanci hankali. Ka ba cika maza a Legas ne ka hau God bless isan wata.
Za a tafi nan ba haka bane ba. Kawai ranar za a tafi bayan sashi ɗaya ka ce na biya kuɗi ko bai da komai. Da mun farko zo ma wasu ma sun ce mu. To yi dai muka je wani ya je kwato mana kuɗin mu a hannun su da 'yan sanda aka kwato mana da kuɗin mu muka biya kuɗin hanya da komai. ko aka ce a ranar za a tafi kowane ɗan koji ko kuna kowane da aka wuri hilos an aji sanan da sandar da kamar bushiya irin ko aka sandar aka sa kamar da ake nufin da aka zama ya zauna haka domin ya cikin motar tana ɗiba mutum talatin ne to ba za a samu mutum talatin ba sai a samu mutum ka gane?
ina ji
idan ok idan aka yawa kace mutum sittin yawwa ka gane ya kamata a sa mutum talatin amma sai su sa mutum sittin saboda wani kan wani ake ɗora wani wani kan wani wani kan wani ka gane to dole ka za kan ice za ka zauna haka za ka zauna kuma idan kai wasa faduwa faduwa ake idan ka faɗi mutuwa za ka yi dare subhanallah
sai daga an kawo healers a'a na ce an kawo healers aka ci a cikin za a tafi muka su jarakunan ruwa da su garin rogo da su kuli-kuli da su biskit da kuma dara da za ka siya haka kaya na wallahi yanzu kaya na suna jikar sai da ce ba ba yadda za a yi tafi da kaya na sa kaya na a nan wajen da haka na mutum Nijar haka mutum manya kici kici kici kici kici mana tafiya kuma mugun gudu suke kana da tsira Allah ta bawa sunan su.
Oh motar.
In kai in ya fi ɗari biyu ma suna da wannan mutanen. Wallahi kana yin wasa ni ma kai na Allah ne kiyaye da na ba da tinye da tinye shi na zama mushe.
Eh.
Ha ma ina ina ina garzau barzau ne ko garzau yake cewa ina can.
Barzau.
Ina barzau wallahi na gaya ma. Haka za ka tafiya to sati ɗaya fa a cikin sahara za ku sati ɗaya mutuna da tuwa da ana gyara.
Me kuke ci?
Garin rogo za ka sha.
subhanallah kuli-kuli da suga to garin mutum ba ka tare ba ko ma da abinci kai aka ce aka ci abinci ma ba za ka ci ba sai idan ka ci ba kwanci hankalin abincin ruwa zai kare babu ruwa ruwa ya kare ya za ka samu wanda za ka sha mutane ruwa ya kare ma yadda kai fitsari ma ka sha subhanallah haka za ka gawo mutane duk da mutane sun mutu a cikin sahara mutum mutum ka ga mutum ya mutu a haka kawai to mutum ya zo mota ta lalace muku ko ruwa ya kare muku shikenan fa shikenan kwanan To, daji ne za ga daji ne za ga gashi nan ba bishiya ba ga rana. Ga rana ga kuma ka san dama sahara da rana.
Eh man sai an sai dai ga san hada mota da mota a gani sai a dan sa burguwa kullu burguwa shi ne za ku dan bakale ku dan mota.
A ka ce cizo ku kuka je turai mu ne mu ka ce cikin kwanciyar hankali muka zo turai kenan. a jirgi muna yin su muna shan lemu sai wa halin
billahi lazi hankalin ka kwance domin wala ina mu a cikin a cikin sahara nan kuna ma akwai kuna mu da suke cizon mutum da macizai eh ai dole ka san dama kuma sahara da kunama inda yake kunama kunama ika ika ba kai za ka subhanallah duhu eh dije ni Allah ya taimake ni domin kullum suna cikin karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil kullum addu'a kenan babba yes Muhammadar Rasulu. To shi yasa ne yanzu ko a gan nan ni ba wani mutum da nake tsoro cikin duniyar nan ba kai san ji tsoron sa ba.
Saboda ka gano abubuwa wai wai abin da ya koro bera ya fada wuta ya fitar zafi to kai ka gano abin da ya koro ka can. To saboda haka wannan da za a je ba an tashi hankali bane. To to amma cizo yanda misali ka ga dai kamar misali yadda celebrities a Kano mu koma kan dan maganar siyasa siyasan nan misali kafin mu je mu ji saƙonka don dole na san wannan tafiyar da kai har ka samu ka shiga turai akwai challenges kamar yadda ka fara faɗa akwai success akwai masu son su fice akwai wanda zaka ce kai wallahi ku zauna ko kuma a akwai ku taho ya danganta kai ka san me ka gani kafin wannan maganar siyasar Najeriya ka tallata Buhari ka tallata Buhari ka kushe Atiku ka kushe Atiku ka kai dalilin wannan bidiyo nawa shine a shekarun baya da suka wuce addu'a nake ni nan cizo akan cewa Allah ya tarwatsa Allah ya kona matatan man fetur ɗin Najeriya. Dalili kuwa a matsayin na ɗan Najeriya ɗan arewa ban taɓa cin ko sisin silai biyar ɗin man fetur Najeriya ba. Amma in ka tashi ka tafi wata ƙasa sai su ringa ma kallon daga ina kake da an tambaye ka daga ina kake da ka ce daga Najeriya kake. Sai ga mutane suna kallon ka sama da ƙasa. Me ka so yi a nan ƙasar? Ƙasar ku kuna da man fetur mai kyau kuna da gwalagwalai bayan sun manta cewa muna da azzalumai. To amma a wannan yanzu wannan shekaru uku da suka wuce kullum yana tashi da daddare na yi addu'a akan cewa ya ubangiji Allah ka tsare mana matatan man fetur din Najeriya dalili kuwa baba Buhari ya zo ya gyara komai ya kora dukkan wa'annan azzaluman wannan azzaluman da suke cutar mu shekarar shekaru an kore su nan ba su bane ba yanzu ku duba wannan hoton ku gani wannan hoton baba Buhari sai aka hako mana mai a arewacin Najeriya watan a Bauchi da Kogi state dan haka baba Buhari kai hudu sau hudu kai in kai ba kai takwas to takwas sanin cizo yawa yawa me ya faru me atiku ya ma me buhari ya maka
to masha Allah an zo gun abin da nake so anan wannan ka gane guda ɗaya shi ne ko in ce abin da nake so mutane su fahimce na anan na farko dai janar Muhammadu Buhari ya yi shekara hudu akan mulki shekara hudun da ya yi yana ɗaya daga cikin naga irin ayyukan da ya zuba a ƙasa ta Najeriya naga abin da na gani a nan turai naga ya ɗauko irin salon ka gane kamar ni misali yawwa misali ka ga wannan baka misali kaya na farko idan ka duba za ka ga a nan turai suna amfani da tren tren da suke amfani da bi duk duniya idan kuna da wannan tren din ko ina ba za ka tafi aiki ko ina baka da matsala to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ka ga ni ma na dage a kan ba mu da hawa mota ba ai ka sani ba mu da mu ba saboda zai ce kona mai na bayan ga ga jirgi arha ga ya gudu
to ka gani ai ta rayuwa ba gama ni na zauna na yi tunani ba don wallahi wannan na ɗaya daga abin da ka kalla kenan abubuwan da na kalla kenan kuma na ga yadda ake yake kokari akan wutan nefa kokarin sa ya zai ga nan ƴaƴan wanda za su taso nan gaba su tiriban Najeriya ba wai ko yadda muka taso a bayan ka arhaban da ga ta nan nima bula da wutar
ta gani ga ta wuta tun da na zo Germany ba ta magana ta ci su tsaya amma babu ba har ba ana cewa babu gosulo ba ana cewa gosulo an ce abin sauri ba sauri kwarai ko gosulo ne baya so ne abin da yasa baya so ne ai aka ce dama dama aka ce aka ce masu yin magana suna suna suna cewa suna cewa sai dai a daɗe ba a je ba yama oh wato wato wato sannu ba ta hana zuwa sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba ba to yana ɗaya wannan gosulo da mutane suke cewa ba ba ne na gosulo ba gosulo ba gosulo to ai gosulo ga gosulo mun ga riba gosulo kuma ko da ka tuna mu ma fa addini ma fa cewa ka gaggawa daga shedan ce yawwa suna so kawai su ga bara wanda zai yi kuɗi ko ya watsa musu war a ji ana iba yin take a ji ana ci an watsa tsaba bayan wata shekaru a kuma a shiga tun bala ba ci gaba muna so a raya mana kasar mu ne za a Najeriya wanda jirgin da yake aiki wallahi ba karamin ci gaba bane me yasa kaga turai yana ba sa wahala da tana da kuɗi duk ɗaya ne in aka fara in jiragen da suka yi aiki a Najeriya suna aiki ba wani magana mota ba kana mana mota ba jirgin ba za yanzu kaga arhar wutar ce ka ganta nan yanzu misali in ne maka haka kaga wanda muke rikodin kaga wata wuta a bayana ko kaga ce ka gani nan falo kaga nan ba falo kaga kaga wata wutar ma a bayana kaga nan ka ganta nan sannan sannan kaga ai nan kaga saboda mutum har kai office a cikin gidanka ko ka gani saboda mai gidan amma kaga kaga wancan hanyar shine ta in ka tafi ne sannan ka tafi falo kaga amma a cikin nan in kai can kayan kicin ne misali to kaga wannan kicin dan Allah ka duba gari to a can gefe na koma na ware na ce to bari in yi office gina misali to ka duba wani kai zai raba kuma wani babban office to shine a cikin gidana office cikin gidana ne eh office din office wurin aiki yana wurin aiki office din gida kai ma yanzu ka gani gashi nan bare ga office na na bacin banza dan na gano wasu na gano wasu littattafai da computer yawa ka ji bayani computer na ga komai ga live da komai enough ga abubuwa nan da komai da komai to cizo ne wato babu Buhari nan ka hango nan ka hango babu Buhari ya nufa kenan dan na hango babu Buhari ya nufa yana ɗaya daga cikin fitar na dage sannan kuma PDP ni ne ba zan so PDP ba zan koyi ma ba dan kuma sun PDP shekara goma sha shida suna mulki a Najeriya me suka mun wanda yau zamu kalla mu ce kai PDP sun taimake mu ko sun taimake ƴaƴan mu ko sun taimake iyayen mu menene shi wanda zamu kalla mu bi alfahari da PDP a Najeriya ba sun ce sun kawo muku waya ba kuna ta waya
waya su suka ga waya sun ce sun kawo muku waya sadarwa irin wannan ka ganta nan irin irin lado lado din nan ba wannan eh ka san ban da wannan akwai lado lado
barka bi barka bi kamara ai wannan raina hankali ne sai doya ma gyara da dankali wayan nan ba su suka wayan ba wayan nan ba su suka yi ba ba su suka wayan nan ba kuma wayan da aka kawo me amfanin ta an ce zamanin su Obasanjo da Atiku ne aka kawo waya da kaga lokacin da zan sai waya ta ta farko aka ce mun dubu talatin da hudu ina daga dubu talatin da hudu a shekarar dubu biyu da uku ina da ganta sata zan to amma ya gashi ba layi lokacin wata ta taimaka wata uwa ɗaki na ta taimaka ta ɗan sai min layi amma lokacin ya sauko raba raba ka san nawa dubu bakwai dubu bakwai ya sauko raba raba lokacin ana yi econet
wallahi wallahi magana ka haka ne dubu bakwai ne a lokacin da ya sauko wallahi ya sauko raba raba aka sai min dubu bakwai ta sai min ta sai min waya wata turayen wata yar tuka tuka nan amma a lokacin fa na cinye duk wanda ya kalla ya san na cinye amma yanzu ka ganta yanzu wannan ka ga wannan to amma wannan ka san amfanin ta ka ga dai nan ne ina son ba ka sama in ba ka da caji ka sa to ina kullun da wuta saboda haka yanzu kaga in zan je Najeriya duk sanda zan je hutu Najeriya da ita nake tafiya da na ji rashin wuta sai in jefa layi na a ciki sai ta kwana uku da caji shikenan kai hutu ne kai waye To, to amma bari mu sake komawa, ai akwai abubuwa da ya kamata, misali akwai maganan ilimi, akwai maganan lafiya, akwai duk wannan ya Buharin yake.
Yawwa, magana ilimi kuma idan ka duba yanzu yadda yara suke samun kwanciyar hankali suke zuwa makaranta ba kama a zamanin PDP ba. A zamanin PDP ma ina kake mata nan ma yaran kai je makaranta a kama shi ya zama dan boko haram ko wani abu.
To a yanzu ma an ce ana sace mutane cizo. irin a hanya yan kidnapping da waye an ce kamar atiku da yana takarar ne yake kamfen yana cewa ai an magance boko haram amma ai wasu matsalolin sun bullo me kuke ce musu ku to barka ji mana ai mu a yanda muka zauna muka muka decide da muka tsaya muka barbat muka muka waka mun a fefe yana ɗaya da cikin sharing MPP saboda ya zai sai sun kuntata wa talakawa su su ne burin su ya asa so su talaka ya su daɗi a Najeriya wallahi duk da yake wa'annan mutanen su ne suke zuwa suke kulle-kulle ba sa ƙaunar talaka amma talakan Najeriya har yanzu bai san yancin kansa ba bai san me ya kamata ya ba yanzu gashi na yara tana zuwa makaranta hankali su kwance za ka fi kiran shi makaranta hankali su kwance ka dawo gida ka kwanta amma a zaman da ka isa ka fi yaran ka primary ma ba ko a nan a zare in ka ga wata makaranta yara tukulo suka mutu amma an ce an ce an ce kaman ku celebrities da kuke an san ku kuna comedy kuna wasanni kuna abin da ake magana shine dan me za ku je ku shiga siyasa idan mutum bai ci ba ya zo ya kuntata muku ya ci shi kenan kun yi nasara idan kuma wanda kuka zaga ya zo ya ci kun shiga uku ku ba ku tunanin haka ba shi zo ai ban ma taɓa ma tunanin haka ba ba dan komai sai sai sai ai ya kamata wannan zamanin da muke ciki democracy ba muke muna mulkin ba muna mulkin yau kowa yana da yanci a matsayina na ai mu ne mu ne mu ne ai mu celebrity mu ne ya kamata mu fito mu fito mu ce a zaɓuwa ne saboda ba don komai ba saboda muna da mutane kuma mutane suna son mu kuma sun san cewa ba za mu kawo musu abin da ba daidai ba sai dai wanda ba mutum daman duk wanda kaga ya duka abin da ba daidai ba za ga ma a harkar da yake yi da ma harkar artist da yake wani ba kawai ne ko za ga ma a koma baya ne amma idan dai ka san me kake yi to dole za ka gaya wa mutane gaskiya ku zaɓi wannan bawan Allah wannan bawan Allah shi ya kamata ku zaɓe shi.
To bari mu ɗan je yanzu misali an yi zaɓen gwamnoni jiya ko to zaben gwamnonin da aka yi na asabar din nan ga Kaduna can kasan siyasar Kaduna akwai zafi siyasar Kano akwai zafi ni a Kano yanzu kaga na yi madubin kamara akan ganduje da Abba Kabir yawa Abba gida gida da ganduje gandun aiki ko kowanne da taken shi can kuma a Kaduna akwai Malam Nasir Yar Rufa'i da Ashiru Kuda Ashiru Kuda Ashiru Kuda kwarai kuwa to menene ra'ayinka a wannan misali kasan ni abin da nake kallo mutane sun raja'a kun ta hatsaniyar hayya hayya a zaɓa a zaɓa Buhari shi a federal kenan ko amma a jiha kasan na jiha shine wanda ya fi kusa da kai jiha ta fi kusa da mutane fiye da federal kamar yadda mu a turai da muke da inda kake da inda nake ƙananan hukumomi sun fi mahimmanci ma mu a wurinmu saboda su suka fi kusa da al'umma suke karɓar tax mu motar ka nan zaka biya mata tax local government ka biya yawa to nisa ya kake kallon siyasar kuma maganar zaben gwamnoni abin da nake so mutane su gane a nan in aka ce kai jarida ne a ko aka ce kai artist ne to kai ba ruwan ka nuna magana wai a'a wai lalle sai da wanda zaka buɗa a'a za yi mutane za su kawo maka talla cewa ina so kun talla wani a shi da mai talla za a kake nan ba kai mata waye zai baka abinci babu ko kuma kai ba ka je ka musu maula ba tunda ba ma zo
ko ka ne maulan ba wa zai ba ba domin wani wani ma tunanin cewa ya kai kama bishi ne ma za ka zo gidan shi idan mutum ya kama tallar cewa kana so kamai tallar kan duje ko kai rakan ka ne an san kuɗin shi za ka kamai wuce yake to nawa kake so in samu a page ina so uku nake ko a ko so ɗaya nake so ka samu ko ke ko kaza za ka bara yawwa shi ma aikin kan gama in tura ma in sa wanda zan a page ina shi kenan ku jama'a barkan ku da baraka ina muku kowa fatan alkhairi to sanarwa nake so fa in yi fa jama'a fa haja ta na baje yawa akwai wanda suke min kallon cewa wai ni dan siyasa ni ba dan siyasa bane ba ni dan janar Muhammadu Buhari ne shine dan takara na duk duniya an sani shi kadai nake talla idan kaga nayi tallan wani ba shi ba to biya na akai kuma na ga muku duk wanda yake da kamfani ko yake da shago to yi min magana ko ko kana so a tallata ma wata hajarka kai min magana in tallata ma in ma Instagram ɗinka ne ba a san ka ba kamin magana ni zan gaya ma abubuwan da za a san ka ko YouTube ɗinka amma fa sai ka biya ni ko ba wani kuɗi mai yawa za ka biya ni ba dan haka ina ne ina jiran ku ni ba dan siyasa bane ba ruwana in ka ga na sa ganduje ko abba ko gida ko ma wane ne biya na zaka yi idan ka biya na zan ma aiki ni kuɗaɗe nake nema ba ma kuɗi ba kuɗaɗe ni cizo nake nema dan haka ina sanar da ku duk wanda yake da sanarwa ko yake yake so a mai talla to ka nemo ni in shago abinci kike da shi ba kasuwa ki kira cizo na san me zan maki zaki samu customer Allah ina a ku zaka ta sai a abu layi abu layi a layi ake bi fa a a ka ji matsala ai
wani saƙo ne kake ganin cewa in na baka dama na ce da Allah da annabi cizo ka gaya wa matasa saƙo kai akan me zaka mai da hankali saboda kamar yanzu misali da kai magana cewa ka tsallaka turai ana cewa ana zuwa a mutu sai a ce to kai ga ka zo ka tsallaka kayi nasara to kar wasu su tunanin cewa bari mu ma mu dinga zuwa kila kuma su shiga hatsari kana da wani sako akan wannan kila wani hannunka mai sanda ko ko yaya ko kawai su tafi
To.
Saboda kaga dukan mu in muka fice daga kasar to ya ne. Wa zai
Salamu alaikum.
Wa alaikum Jama'a. Kiran da nake so zan yi ga matasa a matsayina na sarkin samarin Hausawan Turai gaba ɗaya. Da mu zo ana tambaye ka nan ma.
A Sai na zo fadan nan ai dole.
Ni shawarar nake so zan ba ku matasa gaba ɗaya na duniya ma gaba ɗaya shine ni dai na biyo tarbiyya na sha wahala iya wahala ko duk wani wahala da ka sani na sha wahala na kuma tsallake ta shiga ruwa da mu ba ma san ni ba ba ma san ana zuwa turai ta ruwa ba yasa ni yanzu shawara nake so ba samari dan Allah dan annabi duk wanda idan ka idan ka ga Najeriya kada ka kasance mai shaye shaye kuma kada ka kasance mai dauke dauke ko mai kapce kapce idan ka ga Najeriya ta ma zafi kaga ka buga nan kada ka zauna guda daya shine kawai ka zauna guda daya ka zama mai bige bige ka ba labari tafi Kaduna idan ka je Kaduna ka gaba labari tafi Lagos idan ka je Lagos ma ka gaba labari to ka fice ma da ƙasar gaba daya ni shawara zan bada kenan ba domin idan ka zauna idan ka zauna baka je ka nema ba to akwai lokacin da zaka zo kuma ƴaƴanka ba za su yi albishiri da kai ba ka gane ka nema dan gaban nan ƴaƴanka su su nan da za Hausa ta manta sai alfahari da kai alfahari da kai yawa ko yaran jami'in ya shige baki ne
na kire gaba ne da wasu ba kullum kullum ce eh je a hankali yawa to ni shawara nake so in bada idan ka ta Najeriya ta ma zabi tattare ina ka ina ka cika wannan ka isa domin shi hijira da yake ganin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina saboda ba dan komai ba ya haɗu da wasu azzaluman shugabanni da suka takura mai da mata lakawan gari sun matsa mai ya ji ya can hankalin shi kwance to idan ka tafi can mazala da ya tafi maka bayan kwana bayan ya je maka bayan ya tafi madina kuma ya dawo maka to mu ma mun jira mun bar kasan mu mun zo nan za mu zo mu nemi arziki mu taimaka ya iyayenmu da ƴan uwanmu nan gaba ƴaƴan mu masu albishi su alfahari alfahari da mu sosai to ni shawar idan ka ji ba ba ba ba ruwan ba tsaye kawai ku ce kawai ka tafi wata ƙasa ka je ka nemi arziki amma kaka kasance ba mai sare-sare To- ko mai kauce-kauce banda kauce hanya Mm, banda kauce hanya to to yanzu misali misali cizo idan idan yanzu duk muka gama nasara na gama cirani na America ka gama ciranin ka a Germany muka samu yan kwabban mu to ya zamu da wannan kwabban ne wai anan zamu kashe su ko yaya za a yi ni ba na dade ina neman ire-iren ku mu tattauna to shawara ta da zan bada nan Mm, ni dai ko in ce a kai na abin da nake kuma kai ma nan baka shawara ba kuma kai ma da dukkan wanda suke turai idan kan idan kai aiki ka samu kuɗin ka walau kana Saudiya ne walau kana America ne walau kana India ne ko China idan ka samu kuɗin nan duk wata tura su gida ka tabbata ka ya samu wani wanda ka yarda da shi ko mahaifiyarka ko babanka ko kananka ko abokinka tura mai ko kuma ka tafi da kanka ko ka aje kuɗin ka tafi da kanka ka je banki ka jefa su ga ma za idan ka yanzu jefa- zamanin mataran su fa cikin sauki a banki Mm, kana da Eh, da- account ɗinka a gida
ha shi kenan ma Mm, ka aje ku idan ka koma gida ka samu wani gida ka siya kenan ne ka zuba yan haya a ciki idan ka zuba yan haya a ciki duk shekara za a ɗauko kuɗi a baka kuɗin nan an baka sai ka aje su a cikin account mm, ɗinka a kwana a tashi ko nan gaba tsufa kai ba ka da aiki ne ba za ka iya komai ba ko ba ka da lafiya ba sai ka yi aiki ba kana da ina jin da za account ɗinka?
su kama ka da fita gaskiya ne Mm, Ni shawara zan baku domin bari in baka misali akwai wanda suna nan yanzu ana ture mm.
mun zo mun same su daga masu shekara talatin sai masu shekara ashirin amma ba su da komi ko taku ko taku ne masu da shi sosai na na na na a Ko- gida komi ba su da shi muna nan mun Kuma- gani a Amerika suna nan da yawa akwai wanda suka yi aiki suna kan aikin ma shekara talatin ishirin da biyar talatin da biyar amma wallahi ina gaya maka ba su da kani sai sai togon turanci tar a baki Ah.
yo yo turanci turanci zaka ci ko ko turanci zan ci Mm, to Ai, suna nan turanci- togon turanci Mm.
mu ba hausa mu ba- mu ba hausawa ne mu ba Hausa turawa ne.
bane A yanzu misali yara na na nan cizo amma eh dukansu ba wanda bai hausa ba yanzu ko ka gama gaisa da su ba to barka ji ina gudana Har da Allah wani- zan zan dan mitsitsin.
wani abu Mm.
zan yi da Allah zan ma yi kira a kai. dan Allah dan annabi ina so in kira akan mutanen mu da suke yayan yara a wata kasashe Mm, kuna kuna bani kunya Mm.
yawa kira nake so zan yi kira akan mutanen mu da suke zama a wasu suke haifan yara a wasu kasashe zan maimaita ne eh, ba walau indiya ko ina ne kuna mugun ba da kunya ba na kuma ba ta yaya za a ce wai ka haifi yaro a wani ƙasa kana matsayin bahaushe ba maka yana bahaushe ba maka kana bahaushe a ce yaran ko ba su iya yaran hausa ba ta ina ta ina za su so ƴan uwanka da su iya can afirka wallahi da a ce ni Allah ya bani yaro a nan jamani eh, zai fata Eh, insha Allah yaran jamani hausa zan mai in ya je makaranta can sun can yi ya ta yaran jamani jamanancin shi Mm, a To, yanzu ba- bari bari ga mana abu kaji ya yanzu Har- ka ji abu ka ga yaran ka yanzu suka tafi gida eh, za ka ringa magana da- da da- da kakarsu haka Za na ce su to ringa- mama na Allah ya ji kanta kantara su sun je sun ganta satin su wurin takwas a Najeriya na ce Allah ya- wa- iya za ku je kuna wa turanci ba abin da za ta ji sai dai sai dai ku kalle ta iya tana wuce good morning how are you ba abin da za ta ji to ni inda ma shi Ashe- larabci da sauri idan ita tana larabci misali albarkaci duk ba turanci suka iya ba mama ya mutu iya turanci to ba shi ne wata iya wato idan baka koya wa Baba na ƴaƴan- kuma da ya iya turancin shi kuma na bayar da su shekara biyu da ta wuce bayan mun dawo nan. To yanzu cewa za ku je ku yi turanci gara ku yi Hausa. Kuma da suka je suka da sun ji daɗin Hausa to shine abin dama da nake cewa harshen nan bari mu magana yanzu a kansa.
Yawwa.
YouTube ɗinmu kaga yanzu misali ina YouTube kwanan nan na fara ta. Kai kana yi na Yawwa.
kana da wurin subscribers wurin dubu Me hudu.
ya sunan- me sunan me sunan YouTube ɗin Na kalima madubin kabara.
madubin kabara Madubin to kabara.
ni kuma YouTube na sunan shi Cizo One One Germany Germany.
zaka iya nema a kan Instagram ina shi ma Cizo Zan ma One Germany rubuta musu shi yanzu a ƙasa su kalle shi. To to kaga yanzu misali misali idan kana YouTube a Turai yanzu Eh.
za ka ga mutum ina son magana da Hausawa ne da kishin yarenmu. Idan Yawwa.
ka dubi Na'am.
masu YouTubing a duniya in ka kalli wanda suke yi da Hausa an sa- da Turanci a nan za ka ga mutum da followers subscribers miliyan talatin ka ga mutum da subscribers miliyan goma ka ga mutum da subscribers miliyan kaza amma mu matsalar da muke da ita shine sai mu je mu kalla sai mu wuce dan wannan subscribe da zaka danna ba ko banka za a cire ba tunda har ka shiga YouTube to in ka taimake mu ka dan latsa dan subscribe alhamdulillah kuma kana ji ka san Eh.
bar- barka ji bar ƙarin bayani Mm.
ka san wani yana tunanin idan yayi subscribe ɗin nan yana tunanin kamar za a ce da mai kuɗi kudi ya Ko shine sis- abin da nace na gane ba su gane wannan bakila shi yasa suke haka ba ko kamar yadda zaka kana ji kamar yadda zaka bi mutum Instagram Ko ko Facebook Facebook.
ka mutum ka ce Duk ka zama ɗaya ne.
friend ka tura mai da friend request to Request.
shi ma haka ne ba haka na taba magana da madam ina nake ce mata wani yasa mutane ba su tace kai fa ina ga suna ga kamar in sun subscribing kuɗi za a cire nace Allah sarki rashin sani ya fi dare duhu ba ko kobo to ba a kalla auto to tunda kaga yanzu misali akwai wani me me da yake yi a China na ganshi da yaren Mandarin Chinesanci kenan yake yi amma in kaga followers millions to mu da muke da yawan al'umma Hausawa yanzu in channel channel din nan na YouTube na Hausa da muke da su ko ba nawa kadai ba naka kadai ba da yawa akwai su akwai su misali abdullahi tage suwaye duk suna yi ka gane to idan aka bi muna da yawan hausawa yanzu kai imajinin cewa a kano da kaduna kadai hausawa su bi ka a youtube ɗinka kaso goma na hausawan da ke wannan garuruwan kai lafiya lau kenan sannan kuma sako zai isa ka san matsala ne yanzu sai ka tsaya ka duba gani gaba daya duka comedies nawa muke da su a arewa ba mu da yawa masu irin channel channel na YouTube din nan ba mu da yawa ba idan aka bi mu za mu samu damar gina channel din idan channel din ta shiga za su dinga dora talla akai idan suna dora talla akai za mu samu kuɗin shiga in muka zo gobe Najeriya muka bude dan kamfani muka ce yan Najeriya su shiga su yi aiki ƴaƴan talaka irin mu ai mun an taimake mu an taimake su ko ai baka sani ba idan suka yi din ai sun kara maka karfin gwiwa ne yadda kai ma zaka dage kasancewa ai mutane suna son ka suna son abin da yi yawa kuma zaka yi tsokaci da kyau ka nemi abubuwa ka yi in nishadantar da su kake su nishadantu in menene ma gaskiya ce a faɗa
shi ne bayani to ni dai yana kira mutane da Allah ku gane fa duk wani abu da kuke gani YouTube yana da matukar amfani musamman ta nan ne zamu tun nan ka duba duk duniya zaka kowane yare suna da yaren sa akan YouTube amma mu idan ka ce hausa ne kawai ka ga hausa fim fim sai dai fim ba mu da inda muke faɗa wa junanmu gaskiya mai faɗi can an kyauta nan ba a kyauta ba kuma da wannan ne kaɗai za mu ci gaba mu al'umma hausawa kuma da wannan ne masu mulkin kansu za su fara tsoron cewa ba haushe fa aka taɓa shi zai yi bayani.
to ba za ku ce mu ba. ka san me matsalar mu ma matsala guda ɗaya ne da muke da shi na data na data ba su data. wani lokaci na kan musu uzurin haka.
don haka ya kamata yanzu kana ji muna zuwa makaranta amma ya kamata me waɗannan yanzu ba shi akan data muke yanzu ba akan data muke ba kan data muke magana wireless ne a gidana nan yanzu kai nan na san wireless ce wifi ne muke amfani da shi bai sai hana wifi din nan wai kuma ba za mu haɗa ba yan Najeriya mun kowa ilimi a duniya maganar kenan to to point din shine idan muna da inda za mu faɗi gaskiya za mu yi magana in an taɓa mu mu fasa kuka to wallahi za a kiyaye bahaushe to sai kuma an taimaka mana mu wasu irin wa'annan channel channel din mu dinga faɗa wa mutane ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki to shugabannin kila kaga suna gyarawa tunda kila muka sa a sai a dinga samun nagarin suna suna karuwa maimakon masu wawura mu dai mu dai ba za mu shiru ba kai dai ka sani za mu ci gaba da magana kamar yadda kai bakin bakin ka baya shiru to ma haka bakin na ba zai shiru mu ne za mu fito sa mutane a hanya kaga wannan abin da kake yana da amfani kamar yadda kai ma cewa na tun ina yaro nake jin ka na har ina jin ka a gidan rediyo kaza kaza kaza kamar da yanzu ina aikin jarida ya mana yanzu ga shi yau ga shi yau muna fitar da kai ni da kai yau ga shi muna fitar kuma ya kamar yadda kake yi ka ba da gudunmawa sosai a harkar media ka ba da wanda mutane ba su taba tunani ba amma akwai wanda har yanzu ma ba su san kai bane ba tunda ba su san fuska ba sosai an yi lokacin da a shekarar dubu biyu da bakwai akwai awards da aka bamu na na media Nigerian Media Merit Award akwai da aka bamu wannan lokacin an yi estimate lokacin na aiki da BBC Media Action that is lokacin ana cewa BBC World Service Trust lokacin da nake wannan a take kenan eh eh na take ne eh Abuja to wannan lokacin an yi estimating cewa a masu gabatar da shirin Hausa a Najeriya sai da suka gama research su tura wannan kasan su ko ba za su maka karya ba sai da suka research suka gane cewa a Najeriya mutum ɗaya ne lokacin ya fi ni menene ake cewa in aka ce wane ne da Hausa za a ce lallai a ne sa'o'i na za a ce lalle ya fi ni suna lokacin ana ce masa zilya daina mustapha karaye sun yi tufaƙin cewa lokacin an fi sanin shi fiye da ni amma na biyu ni ne ina da estimate ɗin masoya ko masu saurare na a rediyo da suka ce sun sani kimanin miliyan goma sha biyar.
To barka dai mana to an yi wanda kike kira ma ba san shi ba ni kai na san ka shi ba san shi ba ya kamata ya kamata kana ji kamar ya kamata kai wasu abubuwan da mutane za su ƙara gane kai ne ka fara.
Ina nan ni ne.
kagan abin a fuska mutane ba su san ka ba.
Ba su sani ba.
Na fara sanin ka shi abu babu wanda ne kamar nake jin bare shi. Ya kamata ya kamata a ce kana ɗayan wasu abubuwa still ka gane manya-manyan atu. Kana haɗuwa da su kaza kamar ka. za a ci gaba insha Allah sai inda karfi ya kare shi sa na buɗe wannan channel ɗin kamar yadda ka faɗa wata ta taɓa man shawara ta wata abokiyar aiki na ce take cewa dan Allah dan annabi ka yi abin da duniya za ta san fuska ka saboda ka ci gaba da bada gudunmawa na ce to na yarda Maryam Bugaje.
bari ka ji bari buga jama'a ina jin sunanta kana ji yanzu ka ka san mutum dubu miliyan nawa ne suka san sunanka jamhuriyar ka Allah ne ba sai ka san lokacin ba a yin wani facebook ba wani ba youtube ne Facebook sai radio eh da lokacin da kan da Facebook da lahiya lau
to go eh to go sai dai to go eh kit kit kit kit wallahi haka yake to to yanzu kaga dai yanzu kun san mun kusa shafa awa ɗaya muna tattaunawa eh
akwai abin da kila ka so in tambaye ka ban tambaye ka ba ka so kai magana akai akwai shi
yawwa ka ce da kana so za ka yi magana akan masarauta hausawa a matsayina da gana da zan Yawwa.
sannan kuma akwai- yawwa eh akwai da bana ya aka yi na- ya aka yi na shiga libya ya aka yi kuma na fita ya aka yi na shiga Yawwa.
turai dan ka gaya min yanda ka yanda ka shiga ban je da ka fita ba haka tsallaka kai turai mu je nan kafin mu je sarautar ka to kana ji abin da ke dan faruwa da wannan shi special edition ne ka san minti 15 ko 15 nake dora to wannan komai tsawon ta sai na dora ta
oke to zan ba shi zan ba da shi a takaice Mm.
a yayin da muke tafiya akan hanyar mu ta shiga a libya akan sahara kenan muna cikin sahara Mm.
kwana bakwai aiki wasu suna yin kwana goma wasu sati biyu ma ya danganci yanayin da kuke motoci ne ake tafiya da hilos wani guda ashirin Eh.
ka gane da wata ta lalace za a tsaya a taimaka ma wannan ta yaya ta fashe za a tsaya a taimaka ma wannan in ba haka ban kace kai kai za ka Subhanallah. You don't die in Jibo- in Ji- in Jiborokin. I say you don't die.
You don't die.
finish.
You don't die, my You brother.
finish. Eh.
haka muka shiga na gaya ma sahara ce ga ta nan balbal aka ga kawai ganin iya ganin ka muka ta tafiya muka ta tafiya ruwa ya kare mana sai dai ka shafi tsari ma sai ta ba ruwa ba Eh, ruwa wallahi za akwai ka yi wanda ya taɓa gaya min, ya ce, wallahi dai ka shafi tsarinka. Jaraba.
mutane ya kirkin Subhanallah.
mutane na na kunci Wato, haka ne
wato- wannan wannan shine wanda dare ne je mage bai gani ba.
in ma baka sha ma mutuwa za ka gwara ka sha ka huta magani ne ai a ranar a wurin ne na zo ne ce ai magani ne ne ce ai shi Shi ne da dama ana jin fitsarin raƙumi yayi magani, na mutum ma rana ya zama na magani.
haka ne na wallahi wallahi Subhanallah.
ishi ruwa ina shiga na ɗauka muka da ne za a ɗan karɓe mu da abinci da wani ruwa ina cikin ishi ruwa Eh, wala muna zuwa kan gidan bashi akwai wani gidan bashi gidan masu garkuwa da mutane haka suke cewa amma gidan bashi suke cewa eh, haka mu gidan masu garkuwa da mutane kawai naga mutane mata da maza a cike ana subhanallah.
ta dukan wani kato an ce ya kira ya kawo lamba wani Kwane?
wancan sawo kuɗi ba eh Me yayi?
an ce ya kawo lamba waya lamba waya zai bada na yan uwansa a kira su su kawo kuɗi Subhanallah.
To, ya To, a shi shi Libya ne.
din?
ne wato To- wallahi suka rinka tukan na gaya ma To, ka ce ki dinabin din daga can ya samo asali. To, wannan aikin A'a, dinabin ai ne.
ni dai ba- to ni da Allah ya taimake ni ka gane da muka je can ba ruwa ga yunwa mutum yana ji inna lillahi Eh.
aka zo aka ce ana ana dukkan kowa a mamare ka ce ka kawo lamba waya ana zuwa kai na nace a ba sai kun take ni ba ga lamba waya nan to inda Allah ya taimake ni dan kamashin da ya dora mu daga Libya din zuwa daga can Niger zuwa nan Agadas ina da lambar sana rubuta a takarda eh.
ana cewa an kawo lamba waya kafin amma dai nace ga ta nan ina da lamba Tata, ina da ita.
da na miƙa lambar shi ana miƙa lambar shi aka aka dana ɗiɗiɗiɗiɗi aka aka aka ce magana ina an san shi uga sun fi kawo mu gidan garkuwa gidan bashi fa ba mara Gidan wani garkuwa da ya ce mutane.
ya ce To, wallahi sai aka ce ba matsala shi kenan ya je ya kira su direbobin da ya kira direbobin suka ke mutane sai da mutane suke zo sai ai ka biya kuɗi ba a can ba mu guda subhanallah.
ka biya kuɗin kuɗin su je libya su sai da ka Kuma,
wallahi ya kira sai to wallahi sai dai ba za ku ƙara zuwa Nijar ba in ba haka ba sai na harbe ku sai na kashe ku to fa.
shi ne fana ga kuma da safe suka fita da mu suka ce kawo kuɗin hanya akwai wani kuɗin hanya da ake biya mun ba da kuɗi za mu fita To wai su Muka ƴan ƙasa ce, ne?" "Gashi za mu kwa- eh ‘Yan ƙasa ne?
ba ƴan ƙasa ba ne ba tabawa ne ƴan caji ne ƙasa ba su da mace ƴan caji su ne direbobin sun san sahara na inda ba su sani ba sahara nan Su suke, fit- kawai fito suke a Sahara ba a ruwa ba.
ai yadda ka san aljanu sun san wadanne aljanu da ke cin wadanne duk sun ganne ni ma na gan su Wayo Allah.
to muna zuwa nan wanda muka fita bayan mun fita na je nan na dan fara buge buge na Libya da sauransu a saba na tafi hanya za mu tafi as- asalin capital city su- Tripoli nan ma sojoji suka tare mu sai kayi igama takarda zama dan kasa An ƙasa yayi ne.
na shi ya wani dubu ɗari da wani abu aka yi. aka gwada jini nan baka da HIV ko wani Eh.
cuta shi ne biya yi wannan da aka gama wannan na an sanar da hanya suka tare mu ɗan sanda a hanya Mm.
sojojin su ba su ci maka wurin kwana biyu a gunsu muna aikin wahala wallahi ni na rakwa ma kashe mu za su yi Eh, da muke aiki suka ba mu wahala girki ne wanke-wanke ne sun ta taron sigari ka san akwai shi da san san shan taba kuma wani mu wani mutum ne suka ce kai mu tafi wani yaran sun yi aiki suka ce mu tafi kawai wallahi haka ba kai. To fa.
to ya man ne je Tripoli nan capital city ina ta wahala neman aiki ba aiki nan ga hayaki ana yi jirgi zai zo kuna zama zama ko jirgi ya zo na ba da wuta Yana ba da wuta.
ko wayo na Allah.
aure ce ai ana tafiya da je nan garin aikin gini da wani dan masa hannu ya lalace na samu kuɗi na tara da yar kawai shi ne aka ce ana zuwa turai ta ta nan libya na ce ai wallahi ko zan mutu ina da shi zo kaka karfi da lissafin wani mutum goma ka ce duk sun mutu a ruwa na ce ni ma zan zama shi daya sai na zama da sha daya aka dame ni ba na ce kai ba idan da na fasa zuwa a ba ba san lokacin da na sai da keke ba na sai da komai na waya ta fet suka gaba a gari a rasa ya mana wani ya gani ce cizo na zaka je na mai haka ina zuwa kai mai rawani abinda muke cewa rawani ya da mai rauni ka da mai rauni kauce
ba sai dai ko aka ba a gani na dura kuma a libe ni ba wani larabci ne ke ba larabcin na na islamiyya ne ni islamiyya ne haza haza haza haza ma ma isu muka
ya haja wa shi ne ya ma isu muka ma isu muka aljajatu aljajatu kaza
da kuma labarin bari da biba bari da biba sosai
gane da na ji wahala shi ne muka ware muka tafi mutane mutum an kama mutum ne yake zuwa kaso mutum ne yana da fasu ina da kuma ina ba na da larabci amma zan je wanda suna ji larabci sun fi shekara goma amma makarata ne ni na da riba ne wanda tsoro a kan jaka su mutum Allah wallahi Allah da zo ko an dauka an kama ni aka rinka ne ba na ba ga da ba sati guda ko muka ji na kira wani ba tana bi na kira waya aka ce shi ko kana yana ce kuwar kuwa gari me kuka gani yawa plus 9 yawa aka ringa iwu shi ne na iwu a ba tun kawai dai gashi kawai aka je da kawai da na je na bayan na je Italy to ka san Libya larabawa da za ku shiga ciki yake wura mai iska dan falma wani jirgin ruwa da ake sawa dan mai iska din nan
idan kun zauna ya kamata a sa mutum ashirin ne ya sa mutum ɗari kai ba za a mutu ba ba za a sha wahala ba wani kan wani tun da na shiga tun da na shiga wannan ruwa kuma sai sun muku duka zau abu amma wallahi har zuwa Allah wani mai ganin karatu ko ko haka bai mun ba sai ya tar sai sun targa da zaka shiga cikin jirgin amma wallahi to me yake me suke haka misa
suna bakin ciki zaka baka su zaka bar su a cikin wahala oh haka nan kawai shi biya kai ka fita
wallahi da ta kare ni na shiga cikin jirgi ina shiga cikin jirgin na muka tafi to tunda muka tafi na fara amai na fara amai ban da lafiya ka san ruwan nan ce ba ko aljanu akwai kwamami in ma ma asiri ka shiga ruwan nan sai ya gudu wallahi komai akwai amai sai da ne awa 22 ina amai amai amai bayan mun kira yan muka kira mana zuwa ka san ka to Europe za ga ruwan Europe ya bambanta da Afirka kana shi irin dimple din na kifin yana tsalle a gaban ba mun shigo turai za ga ruwan yayi wani kala muna kira waya da Allah mu zo a taimake mu irin tribe din na katuwan nan in kun kira ku kuna kira da kun ga sun tausayi ku jefa waya a ruwa saboda su zo su in suka ga waya a hannun wani wanda ga waya a shi za a kama sai ya je gidan yari.
Oh. Wato a zuwan wasu ne suka kira a zuwa taimake ku za su zata.
Yawwa muka ce ai ba mu bane ba shi ne suka taimaka mana suka tambaya waye tuka jirgin muka ce duka muka tuka domin aka ce wannan ne to sai ya je gidan yari.
Oh to laifi ko kun zama tsintsiya. Kun zama jam'iyyar taku ta Najeriya.
Ba ku ba ba mu. haka muka to da to haka muna zuwa aka zo aka yi rasu mu a babban jirgi aka dora mu wala haka kuka yi ne ya hawa yau na gudu ma ba mota ma kuma ka tafi muka je Italy muna zuwa Italy to bayan na shiga Italy to Italy kuma gaskiya na dauka na zo turai zan ga wani ci gaba wani waye eh akwai ci gaba din eh amma na kila na gini
kawai sai naga kawai gini ne kawai da wani waye kuma ba wahala mutum yana yi ma da kudin da mutum zai ci abinci naga in yamuran da yarbawa suna tabara eh an yi wayewa yawa suna matansu suna karuwanci a ita suna wayar ko ya kare turan da ma wallahi na ce wallahi kuma gida ne wala ku koma gida da nan inda ya zauna a nan da ne a wala Allah na ga mutum da ake ba na ce ya kace ma hukunci ko akwai gidan mu ba su sona ga sunan daga daga irin su irin zaka suna kokarin su shigo America ne saboda wahala da take can ni ma nan ce wallahi ba zan zauna ba shi ne sai wani yaro dan Gambia ya ce mu dan wani kasa na ce Gambia shi so a ka tafi kamfani mana ga yana ciwo sati na biyu banda lafiya hakuri na na ciwo sai ina waya ku bari ina waya ina aiki ina aiki ina hakuri tizo ina aiki ku yi hakuri zai dana ba shi dana zai aiki ku bari in gama ku ko ka ku sashi ku in yanzu ya burkice ka dan karamin ya fi su rikici in ya burkice yanzu nan an shiga uku musa je sama ku yi me ka ji ko ba shi ya dan yi kafin gama waya ka ji ko in na gama zan karɓo maka da kaina ka ji ko please ya mhm kabara da nan kuma yana cewa italy ne ne a kasan turai ba da maka je ka sai magani sai an baka ka dakto to na ne su bani magani ba magani ba na iya bacci sati biyu two weeks haka da nasu kuma kiri zan tafiya da ne dan gambe ya ce cizo ka tafi jamani na baka magani za a taimake ka na ce to nawa ne akalla ana neman wani euro ɗari biyu da wani abu da hamsin ko zuwa ma ɗari uku. tun daga tafiye ban da ko sisi na ce malam nuna mun tashar jirgin ƙasa ne take nuna mun da asuba nuna mun ɗaya mana aka nuna mun tashar jirgi ina ganin tashar jirgi na ce an gama a ba wa ina asuba kawai da zo na tsaya ina tsawaye ga jirgi ya zo eh kawai ya baka kawai na shige me ya zama na idan control masu control a cikin jirgi masu tambayar ticket su kuma tambayar ticket eh ka suna zuwa su dinga tambayar ticket ɗinka dama sai ka shiga ma ake tambaya yawa in an tambaye ni ce ba ni da shi a ce ma to za ka sauka za su ce next stop za ka sauka a stop na gaba
in an je wani tashar jirgin za ka sauka in ce oke ba no problem ba fada haka zan sauka in tsaya awa ɗaya awa biyu ina nan abu da wani jirgin da zuwa ina rayuwa a haka a haka ba sai da ne kwana bakwai zuwa kwana takwas an zo Germany tashin hankali.
Na wuce su AC Milan, na wuce su Milan, na wuce su Roma, na wuce su waye Bologna, na wuce su waye duk da karnuka da na wuce su har na zo na zo Austria.
A rada abokina kaga haza.
Ai ba haza ba. Ai har da hazi.
Hamza na gani. Wala Hamza na gani shi a ranar. wallahi da ba ka sani ba da na ji wahala sanyi da ne da mu January ne asalin January lokacin sanyi ne da sanyi da ne kayana da suka dame da hankali yana cewa ka ne da su a a wannan ultra da ya da kai na ce mai da su a wannan kasar da su a wasu da ya da su kada kai wani da su ce kuna
na yi wani jirgi shine hamunci ina zuwa munci ne ta yawo ba san kuma kowa ba a baya munci a munci su yanda dai ka shiga jamani kenan
da bayan na shiga jamani ne ringa yawo na rasa na zan na ga mutane ka san ba sa mu ganin irin mutane a kamar tashin jirgi mutane da shi kai to ka ce wannan shine ta fulani Lagos din banza za ka ce wannan mutanen da suke Lagos yaya ashe ba komai bane ka ka yi tani da na je New York kenan na shiga New York na ga mutane na ce la la la la Lagos ashe karin jama'a kike ana ta wai wai tunkus ake tsammanin ce to nan wannan su ne kuskus kai ai kwalle mutane ne kai na fito da Wallahi. ta yawo, kuma ne yawo, yawo. Shi ne na haɗu da wasu gaya nake tambaye su Allah wai ni ba kone da zo ya za a yi ne na zan je ne ni ba ma san da ban san kowa ba suka ce ya kamata in je ne mu ɗan sanda magana za su doke ni su kai ne migration office daga nan waye zan je a nema alƙalin sunan su. To kaji daga nan na tambaye ɗan sanda suka kai ni immigration office na je na rijista asalin da komai da komai shi kenan.
Asalin. Neman kayo gudun hijira.
yawwa na ce ni dan gujin hijira ne ban da kowa ba san kowa a jamani ba ina neman taimako dan Allah dan annabu na masu kukan yan fim
kubani kubani kubani
ban da kowa ban da kowa ban san kowa tana nan gace da kalawar ce ba da ba da kowa kowa na ya wuce ya tafi gida ba ni nake yi nan kowa
to ai wani lokaci ai ka san akwai inda addini da wani lokaci za ka rufa kanka asiri dole ya kai wata kare wani lokaci.
Ina ban kare ba ina zan je.
Ina ba ka babu. Ina babu. Da ba mu samu yanzu muna wannan hirar ba.
Ban da kayan kayan sawa ban da shi na yadda saboda wallahi da hakuri na na ciwo. Wallahi a ranar da na je Germany a ranar da na shiga a ranar aka yi asibiti. Aka je aka yi treatment ɗina aka gyara ma haƙorina ne yake aka buɗe shi aka cire wani irin wani abu kaman tsutsa ne ba ma wani abu da ya haka shi ne ke mutum shi wallahi shi kenan aka cike shi ka gani har yanzu gashi nan
kama ne ke ran talata ma ni ina da appointment na wankin hakori
wala ka je a wanke masu yana da matukar amfani ai don ka san dama ma wata shida duk wata shida in yaron ka ma bai ko makaranta ba za a bashe je ba duk wata shida sai an wanke mai hakori a Amerika ba yaron ka ba in ba ka ba ko aji ba za a bashe shiga ba ta amma abin ya burge ni haka zike wallahi ya kamata mu kawo wannan ya kamata mu kawo wannan motion din a kasar mu Najeriya gaskiya kamata saboda yanzu misali akwai allurai na immunization na wani wane ne na wani rigakafi wallahi in yaron ka bai bari shekara in bai na shekaran kai ko flu na ka san flu shot nan da ake yi kuna yi a Germany flu shot din in za a kama sanyi a yi wannan flu shot din na mura mura mura da waye in yaron ka bai wallahi ba zai je musu makaranta ba zai je haɗu da yaran mutane ba
eh sai kai kai je a san matsala kai wa ka musu jangwa eh to yanzu a ƙarshe naga wannan yana space dina na mun wonin yanzu mun yi minti hamsin da shida a ƙarshe ya aka yi ka zama sarkin matasan turai
to da farko dai irin gudunmawar da nake nake badawa a harkar social media nake son ci gaban matasa ba na baki da kowa kuma ni ba na faɗa da kowa kuma ni da kowa ne dalilin wannan abin da masarauta hausawa da ke turai muke can Paris Alhaji Sanaji Jan Kano Zainab kaman anan kike wallahi waya kaman anan kuke wayan wallahi ban gama ba tuntuni muna kai ne ai
Haji ya zana ana hakuri mama musa gaskiya gaskiya dole abin mu gama waya
yau cizo na yi kane kane a gidan yau yau ranar cizo ce gidan nan yau sai yanda ya shiga zai fita nan ka fita kofar nan ka fita can yawa ta ko ina gidan gidan nan shi ne yawa ina jin ka
kana yadda aka yi na zama sarkin sarkin samarin hausawan turai yana ɗaya daga cikin irin gudunmuwar da nake badawa a social media irin kan ci gaban matasa da nake so irin yadda nake so in ga matasa su ma sun tashi sun nema nasu na kansu ba ba na so matashi ya zama yana jiran wani sai ya bashi irin wani abubuwan da nake da irin program da nake a instagram dina da kuma youtube dina to masarauta ta zauna ta ga ya cancanci a nemo wani a bani wannan sarauta na sarkin samarin hausawa turai to kuma a lokacin da za a bada wani abu na akwai kalubale da dama da na fuskanta wanda ba suke adawa da abin ba sa so da sauransu amma kuma da ƙarshe suka ga a ai ni mutumin mutane ne wannan din ya ce ta tsarbe suna magana cewa ai sun gani da gashi a kaina ta yaya za a shiga da sauransu ba nan take ba wai an danna bodiri ta ya ce abin na shan ne ai a bayan ne abu
yawwa to abin da ya kenan kuma ta kallon wannan gashin wannan gashin ba komai bane ba shi mutum zaka duba da mutum abin da yake aikata yake aikata haka yake akwai akwai akwai wanda yake da duk shigar da ya kamata ya samu ta kamala amma ina tabbatar maka zuciyar ba ta da kyau me amfani da bare ka san mu matsalar kasashen mu shine muna da san wa'anda za su su yaudare mu su mana karyar kama shi ne kawai kama daban kamannin su daban kamar su daban amma kamannin su a ciki daban muna da wannan matsalar
to ka mai martaba mai martaba sarkin musawan turai alhaji siraji jan kado Allah ya shi ne wanda suka tsaya tsayin daga suka nemo ni da alhaji abubakar mayaki shi ne wazirin sarkin musawan turai ina godiya da su da sauran dukkanin mutanen da ke cikin masarauta na gode sosai da ku nuna tsayawa ku ce ni ne ya tantance a bani wannan sarauta kuma na ji daɗi na gode ƙarya da aka yi na zama sarkin samarin hausawan turai akwai wani dama ta yi min kallon ai kai ƙarya kake ta yara a ce ka zama sarkin samarin hausawan turai ba su ma san ka ba saba ganin ka ba ya fa bidiyo gani ga daɗi an man gabi amma bushewa suke zubi da adawa ina adawa jama'a in kana neman ci gaba ka aje adawa a gefe sai ka gaba da abu ka bi shi kawai adawa na hana ci gaba to to yanzu daga ƙarshe a cikin minti ɗaya wani sako kake da shi ga mutanen Najeriya gaba ɗayan mu To, ni kira nake son yi ga mutanen Najeriya ya kamata mu san ‘yancinmu, kuma ya kamata mu tsaya akan ‘ya'yanmu, saboda akwai wanda Allah yake ba su amanar ‘ya'ya suna ci.
Sosai.
Wa'annan mutane yake ganin su za su samu matsala da ranar tashin alƙiyama.
Sosai kuwa.
Amana ce wannan Allah ya baka, ya kamata idan Allah ya baka yaro, to yi ƙoƙari yaron da naka ka ba shi ilimi, ka ba shi tarbiyya, ka sai mai kayan sawa ba wai ka wulakantar da shi ba.
Ya ci ya sha.
yauwa na farko kaga ko na Allah ba shi a biyu uku bai ga wannan guda biyun ba kokari yake ya yi na hudu gaskiya ne eh sai ka yi magana a ce ai da yawa ake so ai alfahari kuma nagari ake nema nagari ake a ya neman kana da shi idan idan idan nagari ne ya zama al'umma shi kansa shi ma ya zama al'umma
kaga abun mutanen da dama suna yakan yara amma ba san ba san ba san amana ba ce Allah ya ba su sai su wulakanta da yaro yaro ya wulakanta ya taso a a wulakance wallahi duk mai irin wannan abun wallahi wallahi wata jahannama tana nan tana jiran shi in bai wasa dan bai gyara ba Allah da ya bashi yau dan kana so sannan abu na biyu zan yi akan maganar masu aure da biyu wannan abin yana tsaya min a cikin zuciya kana da da biyu burinka ya za ka furta wa matarka ko ka kunta ta wacce wannan ka faranta mata rai to idan kana kudin ka account ɗinka yana cika da kuɗi yana cika da kuɗaɗe to ka kasance kana faranta ma ma ma mahaifiyarka rai da kuma matarka sosai ba dan kuma idan kana bata kana cin zalin matarka wallahi ka talauci mutane dama suna yin talauci ba san ya yasa saboda
ni da nake da yaran nan ka gwanta daɗi da nake
za ka yi sai insha Allah lokaci ne wallahi kun dauka to ku je can wai wai wani menene popsicle ne ko wani kankara wai da daddare ba yaran da suke jura wa zai sha kankara da daddare a sanyin bala'in nan
a to ai yara ne kuma su wai blue ya samu yana ce ma blue ne wai zan samu me kace Wai zai san maka.
Dan samun dan Allah ne ma zan sha dan samun dan Allah dan samun. Samun. Yawwa kai yam yam yam. Ni ma zan sha dan Allah. An jima zan sama ruwa an jima ka je ka dawo kaji za ka sha an jima.
Ya ce to yawwa je ka dawo sai an jima.
Akwai iyayen da suke haifan yara maza. Ka ga yara haka ba su nishaɗi.
Ba ka ba su.
a takura su shi sa ba sa yin abin da suke so su ma ai
eh su ma ba yanzu kai ka misali yanzu ka duba yaran kai da yanda suke kuke wasa da su har sai sa yau in aka ce ba ka nan ka faɗi ka mutu ba yana ma faɗa bane hankalin su tashe
sosai za su yi ku su dinga tana ka sosai za su dinga tana su da addu'a kullum ba su ka faɗa wai idan an ganka wawa ba nan ka ga an fata da gudu ba ba fa da gawa ba tuno gashi ba eh kai freedom eh freedom wallahi sai sun samu freedom gaskiya ne gaskiya ne wallahi wallahi ka ga da kai ayyuka suka zama abokan ka haka ne ma na Allah ya bani Allah kuma zai baka nagari kai ma kuma su ne abokanai na duk abin da zan yi da su tare za mu sosai shine babban muhimmin abu kuma yanda shi yaro yana da wani abu abin da na lura yanda kai kai kai kai tarbiyyar shi haka zai yi maka in ka manyanta yanda kai masa yana yaro haka kai ma karfin ka zai kare haka zai maka in ka kyautata masa karfin ka ya kare ba zai kyautata ba zai kyautata ba ba zai kyautata ma in ko baka kyautata ba kai ma karfin ka na kara ba zai kyautata maka ba kware ko wannan magana haka wannan magana haka take shine Allahumma arhamhum kama rabbayani sagira ko Allah ya ji kansu ka gafarta musu kamar yadda suka ji kaina ina yaro ai abin da aka ce kenan ko addini in baka ji kansu ba wallahi ba su kanka ba
me yasa yanzu ba ga iyayen mu muna taimaka musu sun taimaka mana sun taimake mu haka ne ce iyayen mu sun taso sun mulakantar da mu wallahi rama sosai a nan turai da dama za ga turawa ne ya zo irin masu neman takarda mutum ya iya aure bature ya samu takarda ya gudu ya bata da yaro sai bayan ya yi bayan kuɗi sai ga mutum ya rawa aini ne ba maka wani ne ce ƙarya kake ya ce ni ban san ka ba a don noyi ba musamman yaran turai zai ce a don noyi yaran turai
ya ce ni ban san ka ba ya ce lokacin da nake nake nake nake neman baka da mai gina yanzu gaskiya ne akwai su yace wallahi yaran bature ne maman shi bature ya dama shi bature ya ce yace wallahi ba abin da zan da kai ba ka da wani amfani a babu wallahi kuma gaskiya ne babu yace ne yanzu bana neman ko bana neman taimako ko guda ɗaya a gunka ya ji a jika Allah ya samu dace ma a jike a jika ma eh shi ne ai to yanzu kan sai mu ce to dole mu tattara ina mu ina mu mi sallama sai kuma in mun sake dawowa mun sake haɗewa da cizo amma kila karo da bi za mu dawo ne mu dan nishaɗantar da mutane insha Allah to wannan saboda ya kamata ni da kai ya kamata mu dan shirya wani kwarekwaren wani comedy sosai entertainment din sosai kuma ina mutuna da
mutuna da ina godiya ina godiya ga masoyana gaba daya da duniya da ko ina ma da ko ina domin ina alfahari da ku domin irin gudunmawa da kuke bani ba abin da zan ce sai ce Allah ubangiji ya sa ku rabu da iyayen ku lafiya domin ni dai abin da ji daɗi wallahi ka dan roƙan mun su su dan su dan bi YouTube dina ka dan roƙe su to jama'a wannan bawan Allah da kuka ganshi kabara wallahi wallahi ya rade yana ba da gudunmawa a cikin wannan harkar social media to wasu da dama ba su san cewa shi ne kabara ba shi ne kabara da kuke jin kuke jin magana sa a cikin a cikin shirin ya ma shi shirin ya take ne ya take ne ya take ne nake son ce ya take ne shi ne dai wannan da ya take ne din da ake lokacin shekara da shekara amina ya kuma ta sa ku saura waye waye to shi ne kamata dan Allah dan annabi ku je ku yi follow din shi akan YouTube ɗinsa za a gan shi madubin kabara ko kuma ka je kan Instagram din shi mai suna Usman Kabara haka a samu a dan biyo mu insha Allah mun san wannan wannan abin da muke yi a YouTube da sauransu idan ba ku ba mu gudunmawa kun yi following din mu ba ta ina za mu samu karfin ci gaba da wallahi gaskiya ne muke muna bata lokacin mu aiki da ya kamata ka je ka samu kuɗi za ka aje ka zauna ka editin yanzu gashi nan dai mun fi awa biyu muna ta tattauna
kuma kaga awa biyu idan ka kuma yanzu nan kaga ni nan kuma lokacin mu ma ba ɗaya ba kaga yanzu in ka duba agogo a nan kaga mu a nan a Virginia da nake jihar Virginia a America yanzu karfe goma da minti shida ne na dare kai kuma yanzu kaga a Berlin karfe hudu da minti shida na asuba ƙwarai karfe hudu da minti da minti shida na asuba to duba yanzu muke magana sosai don haka dan jama'a ku je ku follow din Usman Kabara akan YouTube. Ni ma duk wanda ya bi wani a can din ya je ya lallaba kuma ya bi waye Haruna Tizo wa Germany.
Ko ta ƴan ƙararrawa in ka ji sai ka ta ƴan ƙararrawa na kawai haka za ka mata ko sai ka fide ba. Yau za ka je ka tura mutum request a Instagram ko Facebook to shi ma haka ne a YouTube dan Allah ku yawa ni ya da cizo ina kuma masoya na dan Allah ku je ku kula da wannan ba dan Allah masoyan nasu cizo can akwai cizo 1 su ma su je su bi cizo 1 Germany wato ina sunan shi cizo 1 an kashe kan YouTube ina in ka rubuta shi za ka ganda na fito da katotan idanuwa na da manya-manya gani nan nazo eh gani nan nazo to Allah ya sa mu dace cizo sosai idan ka je Instagram za ku rubuta cizo 1 za ku ganda a makare nayi nayi irin gani nan nazo to muna godiya sosai wallahi da ka samu damar tattaunawa da mu a cikin shirin madubin kabara kuma in Allah so yadda za mu ci gaba da tattaunawa muna faɗar gaskiyar abin da yake wakana a kasashen mu domin kawo ci gaba cikin al'ummar mu ta Hausawa gaba ɗaya.
Ina jin kana ji ina jin daɗi a program da ina jin daɗi domin kullum ba na kullum zan shiga in je zauna ga abubuwan da ke ciki me yake faruwa a duniya.
Sosai kuma ka ga yanzu ma mutane albishirin su ai website din ainihin page of Africa din shafin Africa din na Hausa da na Turanci yana nan ana ta gina website nan da wata ɗaya kusan ci zuwa ƙarshen wata za su gan shi ya hau duniyar iska za su gan shi a yanar gizon su ina za su ga za su ga su ga labarai su ji komai
ka san menene ka ga abin da shugabannin mu na Afirka ba sa so ba sa so kuma mu su waye su shiga kan social media irin su YouTube su je su ga me yake faruwa a duniya ba sa so to ka dole mu sai mu faɗa sai mun gaya ai zan yi bidiyo ma kwanan da ina gobe ma sai na yi bidiyo sosai ba kwa son mutum yanzu mun gaya mutum kurin mu a bolo mu bolo ne mu a YouTube da mutum za ku ga abin da kuke yake cikin abin da kuke mu sosai to mun gode sosai Mala Haruna sai Allah ya kai mu a gaida kowa da kowa eh a gaida mun a gaida mana madan tubi
insha Allah mun tafi hajiya hajiya hajiya hajiya eh hajiya ai hajiya ka mai da ta bahaushiya
astir mai dan wake
cizo mai gogo hey na'am na nawa za a baki salamu alaikum jama'a barkanku da asuba ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya ina ma kowa fatan alkhairi na yi sababbin bidiyo na comedy da Allah ku je kan YouTube dina mai suna Cizo One Germany ku kalle su da Allah ina nan ina jiran ku ina nan ina jiran ku dan Allah ku sauri ku je da dumudumin su kafin su wuce yawwa je na sa da daddare
na ce mata sunan ki ciziya.
Ciziya gaskiya ka mai da ta ciziya.
Ciziya ta ciziya daga yau.